to addarul awwal zagaye na farko min hayati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huwa rasulullah shi ma'aikin Allah ne idan nasu zuwa ga mutane kafa baki daya bakakin su da fararen su larabawan su da wanda ba larabawa ba gaba daya shi manzo ne na gaba daya annabawa ana turo su su takaita ga wata al'umma tasu yana cikin abubuwa wa'anda aka keɓance manzala da su wanda ba a keɓance wasu annabawa ba da su daga cikin abubuwa biyar wa'anda annabi ya zano sai ce wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa annabi ya kasance ana turo shi ne zuwa ga mutanen shi su kadai wa bu'ithtu ila nasi kafa ni kuma aka turo ni zuwa ga mutane baki daya kaga shi an turo shi zuwa ga dukkanin mutane baki daya ba ga 'yan makka ba ba ga 'yan jiziratul arab su kaɗai ba gaba ɗayan duniya ne to shi rasulullahi na ilan nasi kafa zuwa ga mutane baki ɗayansu wa akhirul anbiya kuma shine karshen annabawa bayan shi babu wani annabi da ka zo ka ce kai annabi ne bayan wucewa manzo Allah anta murtad ka yi da ka bar musulunci daga ran nan ka zama arni wa imamun rusul kuma shugaban manzanni na biyu ya ce za a biddinin islami ya zo da addinin musulunci allazi la yaqbalu Allah yawm al-qiyamati dinan ghayrahu wanda Allah bai karba wani addini in ba shi birar tashin alkiyama duka wani addini wanda zaka zawa kana ikrarin shi inda ba musulunci bane in ka zo tashin alkiyama kai aikin banza ba a karba inna dina inda Allahin islam na gaba sai ce wa huwa shi min nasli sadati quraish yana da tsatso daga tsatsan shugabannin qurayshawa yake ashrafi qabilatin ita ce kabila mafi daukaka fi makkatul mukarrama a cikin garin makka rabi'an wa yattasilu nasabuhu kuma nasabar shi tsatsan shi asalin shi kenan yana dangantuwa zuwa bi isma'il bin ibrahim zuwa ga isma'il da ibrahim ma'ana annabi isma'il dan annabi ibrahim alaihi salam amince Allah tabbata gare su kenan kaga jika ne daga cikin jikokin annabi Ismail wanda kuma ya haɗu da annabi Ismail zai gamu da annabi Ibrahim kuma dama kun sa annabi Ibrahim yana cikin kamar ni'imar da Allah ya mishi a cikin zuriyar shi an samu manzani da annabawa da yawa daga cikin zuriyar shi annabi Ismail shine uba annabi Ibrahim shine uba ga annabi Ismail shine uba kuma ga annabi ishaq annabi ishaq kuma shine uba ga annabi yaqub annabi yaqub shine uba ga annabi yusuf haka za zaka samu annaba da yawa in ka bi in ka bi silsila su suna iya alakantuwa ga shi annabi ibrahim abu na darasi na biyu ce nasabuhu wa wafatu waliduhu nasaba shi shi annabi da kuma rasuwar ma'aifin shi والده ما أبيش شيني عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ما أبيش كما وأمه آمنة ما مش إتتي آمنة بنت وهب بنت وهب بن, بن عبد المنا... بن عبد مناف بن زه... بن زهرة بن كلاب نأكو فتجتمع فتجتمع أمه مع والده ma'aifiyar shi tana haɗuwa tare da ma'aifin nashi fi jaddihil khamis a wurin kakansa na biyar wa huwa kilab shine kilab sadda aka ce bin qusayyu sai aka ce bin kilab ita kuma da aka ce bin zuhra sai aka ce bin kilab kenan kakansu dai na biyar alkilab dukansu kakansu ne kenan suna zama dangi in an kai ta cikin kakanni ولقد توفي walidu hakika ma'aifin shi ya rasu wa huwa fi batni ummihi yana cikin cikin ma'aifin shi wa umruhu shekaru ma'aifin nashi 18 sana shekara 18 abdullahi baban annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana dan shekara 18 wa dufina bil madina kuma aka binne shi a madina wa lam yutrak lahu shay'an min al mal ba bar mishi komai na dukiya ba shi annabi baban shi bai baro mishi komai ba na dukiya na uku darasi na uku ya ce wiladatuhu wa rada'atuhu haifuwar shi da kuma renon shi yaushe aka haife shi sannan kuma suwa suka rene shi mala ya ce walida sallallahu alaihi wasallam a haifi annabi sallallahu alaihi wasallam bi makkata yawm al-ithnain a haife shi a makka ranar litinin الثاني ashira min rabi'il awwal sha biyu ga watan rabi'il awwal a amal fil shekarar giwa wanga shine abin da ya shahara a wurin ma'abuta tarihi na cewa an haifi manzo Allah sha biyu ga watan rabi'il awwal sai dai akwai masu ganin a haife shi tara ga watan rabi'ul awal shi ma wannan kauli ne wanda yake yana da karfi daga cikin akawalkin abu ne wanda ya faru qabla isnad gabanin isnadi kenan tabbatar da ɗaya daga cikin su kai yaqini akan shi abu ne mawuyaci saboda hadisa ce tun kamin isnadi irin kuma abubuwa na tarihi akwai wanda suke da wahalar tantancewa irin wa'anga wa'anda suka faru kamin isnadi amma a cikin annabta kaga a lokacin a cikin isnadi ne a cikin isnadi ne a wannan lokacin kenan za a samu isnadin abin da yake tabbatacce da kuma abin da yake zaifi ne amma abin da ya faru kamin annabta yana da wahalar tantancewa eh malamai da suna kokari amma wurin tantancewa irin wannan abu ababen wasumiya amu wiladatihi an suna mai shekarar da aka haife shi amal fil shekarar giwa li'anna saboda malikal habasha abraha da yake shugabancin habasha a lokacin arsala ama waladatihi shekarar da aka haifi annabi ya turo jaishan ila makka ya turo mayaka zuwa garin makka li hadamil ka'aba don a rushe ka'aba sauran abubuwan da suka faru dalilan shi na rushe kokarin rushe ɗakin ka'aba insha Allah akwai littafi na sira da za a sanan gaba za ku ga dukkanin wa'annan tafasilkin don me yasa yake so rusa ka'aba amma anan muna yi ne a takaice don mu samu mu kare ya turo mayaka don su rusa ka'aba wa kana fihi ya kasance a cikin wannan mayakan filun azim akwai giwa mai girma mala ya ce fa ahlaka Allah Allah sai ya halakar da wa'annan mayakan ikraman domin girmamawa liwiladatin nabi ga aifuwa annabi to a nan kuskure ne allah ya turo ya halakar da wa'annan mayakan ne don kare ɗakin shi wani sai ya ce to ai baka san annabi tunda baka yi karya akan shi ba kun san akwai irin abubuwa na tarihi wanda karya sai ka gani saboda so saboda afifa kana son mutum sai ka ƙara karya a cikin labarin shi in kuma kin mutum kake sai ka gani yayi abubuwa masu kyau amma cikin wa'annan abubuwa masu kyau da yayi sai kana kai sai kana kokarin kai istinbatin wani sharri daga ciki eh istinbati zaka ga mutum yana kokarin sai yayi na na wani sharri anan an halakar da dakin ka an halakar da wa'annan mutanen kawai saboda kare dakin Ka'aba tunda sun yi kokarin rusa wannan daki daki ne suka yi ba mu so mu shiga abin da zai samu tsawaita an gane ɗaki ne suka yi can cikin yaman sai aka ma ɗakin wani abu na walakanci shi ne sai hasala shi sarki ya ce to ka'abin ma za a rusa ta gaba ɗaya na uku wa arda'athu ba'da ummihi suwaibatul aslamiyya wadda ta shayar da shi bangaren shayarwa ne anan ko wadda ta shayar da shi bayan mahaifiyar shi ita ce suwaibatul aslamiyya خادمة عمه أبي لهب إتما أكتيات أمشي أبي لهب ثم حليمة السعدية سأنن كرشيكم يكوما حنا حليمة السعدية إلى أن بلغ عمره أربع سنوات سيد يكشي كرا فلو ألوكت أرايوش سأنن يربو إتا حليمة السعدية كي إتا ما تعرف دا شيسا كما كون أبو بوا دسكت أنصورة تاتا دكا أبو بوا ندكي مبادئ نيمكي باوني نيسامكي سومي با wafatu ummi wafatu ummuhu wa hadanatuhu rasuwar mamashi da kuma renon shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam tawaffiyat ummuhu mamashi ta rasu wa huwa fi sadisati min umrihi yana dan shekara shidda a rayuwar shi wa hiya raji'atun min al-madina a lokacin da take dawowa daga garin madina wa hiya raji'atun min al-madina وقد ذهبت حقيقة تفي إلى المدينة زوا مدينة لزيارة قبر أبيه دان زيارة قبر بابنش بابا النبي أكون سأم بني شاتنكو ومعها جده عبد المطلب تارك إتا أكوكا كنش عبد المطلب wasu ma cewa suka yi akwai ummu aiman ma tare da su wa qad dufinat bil abwa ita an binne ta a can wani wuri da ake cewa al abwa wa hiya qaryatun bayna makkata wal madina ita wannan al abwa kauye ne tsakanin makka da madina to daga nan fa hadanathu ummu aiman sai ummu aiman ta raine shi khadimatu abihi abdullah ita kuma baiwa ce ga baban shi abdullah na biyar tarbiyatuhu wa wafatu jadduhu tarbiyar shi da kuma rasuwar kakan shi qama bi tarbiyatihi ya tsayu akan tarbiyar shi ba'da wafati ummihi bayan rasuwar ma'afiyar shi jadduhu abdul muttalib kakan shi abdul muttalib wa kana yuhibbuhu akthara min hubbihi li auladihi abu talib ya kasance yana son annabi fiye da yanda yake son diyan shi walamma balaga umruhu a yayin da shekarun shi annabi suka kai ثمانية سنوات شكرا تكوس مات جده وانا كان سير كان ناش سير رسول عبد المطلب سير رسول بعد أن كفله سنتين باين ياري نيشي شكرا بيو كونغا عبد المطلب ياسو شفيد عندك سنت انشي ينشي كما دام هكا العادة كاكني تكي كاكني زاس سو يارو فيد عندك سن زاس سو جيكا غالبي فيد عندك سن ين ناسو shi yasa yaro yake da wahalar tarbiyya iya game da kaka aka ce wa ba'da wafati wa ba'da wafati jaddihi bayan rasuwar kakan shi kafalahu ammuhu abu talib ammi shi abu talib sai ya rene shi abu talib wa kana faqiran ya kasance talaka ne a lokacin mabukaci ne shi fa wasa Allahu rizqahu sai Allah ya yalwata arzikin shi ya zama to mawadaci shi yasa wala taqtulu auladakum khashyata imlaq ka ku rinka kashe yaranku dan saboda tsoron talauci iri yanda aka rinka yi a lokacin jahiliya kowane yaro yana zawa da nashi arzikin ne kowa arzikin shi yake ce Allah ya ce nahnu narzuqukum wa iyyahum mu ne muke arzikta ku da kuma su yaran naku وكان يا كسنتي صلى الله عليه وسلم في مدة كفالة عمه أتكين صوان زمان دي أتكين كركشير ينو نعم شي أبو طالب قانعا بما قسمه الله يا كسنتي متني قانعا ما يوداته بما قسمه الله na abin da Allah ya raba ya bashi mutum ne mai wadata da abin da Allah ya bashi wa yassara lahu kuma ya sauƙaƙe mishi haka ake so ka zamanto idan Allah ya baka wani abu ka wadatu da wannan abun kama Allah godiya kuma duk sadda ka zamanto mai godiya to Allah zai kara maka wala in shakartum la azidannakum idan hakun gode to zan kara muku wanga alkawali ne Allah ya doka maka shi zaka ga duk mutanen da idan Allah ya musu wata ni'ima suke mishi godiya ka ga ni'imar karuwa take yi yuhul ghanam kiyan shi da yayi ga dabbobi وسفرته الأولى إلى الشام ده بلاغون نفرك وزواج الشام كان صلى الله عليه وسلم النبي أكسن في صغره أتكي ينتشي يرعى الغنم يناكيا الغنم بساشي لأهل مكة قامت أنا مكة بأجرة داواني لا دارس كيبينش كان حكي شي دس كيبينشي يعيش منها واندا كراي وادشي النبوة a wani hadisi manzo Allah ce ma min nabiyyin babu wani annabi illa ra'al ghanama in ba sai da yayi kiyon dabbobi ba illa ra'al ghanama sahabbai suka ce wala anta ya rasul ya rasulullah ce wala ana suka ce hatta kai ma kai kiyon dabbobi yace hatta ni ma na kiyon dabbobi in ji manzo Allah saboda wannan kiyon da suke yi shi ke kamar wani foro ne suke doka yana koyar da su hankuri da irin juriya da jimiri da sauransu wanda zai tattaro dabbobi ya haɗa kansu abu ne mai sauƙi ya tattaro mutane ya haɗa kansu walamma balaga tasi'ata a yayin da ya kai shekara tara min umrihi a rayuwar shi safara ila sham yayi balaguro zuwa sham ma'a ammihi abi talib tare da amin shi abi talib bi tijaratin da wasu kaya na kasuwanci kenan amin na shi yake kasuwanci zai tafi da shi sham suna bisa hanyar sham kin ولما قرب من بصرى wani wuri da ake tana bisra ra'ahu rahibu akwai wani rahibi malami na nasara da ya gan shi bahira ana ta mishi bahira shi mutumin فأخبر عمه فأخبر عمه بأنه سيكون آخر الأنبياء sai labarta ma amin nashi akan cewa wannan yaro zai zamanto shine karshen annabawa wa talaba minhu ya nema daga gare shi an yarji'a bihi akan ya koma da shi kai ta da shi wannan yanki na sha khawfan alaihi min aduwihi dan jin tsoron makiyin shi kan makiya su gano shi ya taraqabuhu wa anna makiya suna taraqqube shi suna suna haƙe akan jiran shi yahudawa in ba cikin shi annabi ya fito dama ba su yarda da shi sun kyamace shi ne sun ki yarda da shi saboda ba a cikin su bai fito su yahudawa akwai kisoshi da ake badawa wanda ba su inganta ba ya taho girgije yana mishi inuwa itatuwa suna duddukowa suna mishi inuwa sai rahibi sai ya gane da wannan alama sai ya ce a koma da shi wa'annan duka ba su da abin ga isnad ba su da asali waƙad istadalla ala nubuwatihi haƙiƙa ya nuna akan annabta shi bi alamatihi da alamomin annabta nashi allati fi kutubi ahlil kitab shi wa'anda suke cikin littattafai na ahlil kitab shi rahibin ya nuna ya kafa hujja akan cewa annabi ne sakamakon alamomin annabin da suke karantawa a cikin littattafansu na ahlul kitab نقب سفرته سفرته الثانية إلى الشام بلاغون سنبيو زوا ينكي الشام وفي الخامسة والعشرين أتكين شكرة عشرين دبير من عمره دقرايوشي سافر إلى الشام ياي بلاغورو زوا ينكي الشام مرة ثانية بلاغورو نبيو في تجارة أتكين حركة تكاسونتي للسيدة خديجة نسيدة خديجة kenan a lokacin sun kulla alaka ta fulda ta aiki tsakaninsu da khadija kenan sun zamanto yaranta a lokacin waɗanda suke mata kasuwanci khadija kuma a cikin garin makka lokacin kowa ya santa da tarin dukiya to a cikin wannan tafiya da suka yi na kasuwanci na ita khadija kin wakanat ta kasance ita khadija za ta sharafin ma'abuta ɗaukaka cewa malin da kuma dukiya tasta'jiru rijala tana ɗauka hayar mazaje fi maliha a cikin dukiyarta don su mata aiki wa qad ikhtarathu haqiqa kuma ta zabe shi li hadha al'amal domin wannan aikin li'annaha sami'at bi sidqihi saboda ita ta ji labarin gaskiya annabi wa amanatihi da kuma amanar shi wa akhlaqihi sharifa da kuma ɗabi'un shi madaukaka kyawawan ɗabi'u wa kana ma'ahu khadimuha ya kasance tare da ita tare da shi annabin خادمها ما يكتن تداك تما ميسرة فباع وابتاع سكة في سوبي سكة سيدة فباع سكة سيدة وابتاع كم سكة سيو ورجع سكة داو بربح دريبة عظيم من جرمه eh kun gani yadda yayi kasuwancin suka sai da abin da suka da shi sannan kuma suka sayo wani abin suka kawo darasi na takwas zawajuhu bi sayyidati khadija auren shi da sayyida khadija wannan aure an yi shi ne a lokacin jahiliya amma kuma abin da zai birge ka babu ko daya eh babu shirka ko ɗaya a cikin auren babu wani za a ɗaura aure da sunan lata da wazza ko wani hobal ko wani manata ko kuma dai wani abu daga cikin irwa na abubuwa na wannan zamanin mala ya ce ba'da ruju'ihi bi shahraini bayan dawowar shi daga wannan tahiyyar tashi min safaratihi thaniya daga wannan balaguran nasu na bi kenan ba'da ruju'ihi bi shahrain bayan dawowar shi da wata biyu min safaratihi min safaratihi thaniya daga balagurin shi na biyu tazawwaja bi sayyidati khadija sai yayi aure da sayyida khadija wa hiya allati khatabathu ita ce kuma wadda ta nemi ta nemi da ya aure ta ba laifi bane mace ta ga namiji wanda yake nagartacce mutumin kirki ta kuma nuna bukatar ta akan cewa tana so ya aure ta ba laifi bane wannan shi yasa khadija da ta yi a nan annabi ya kai a mishi haka dama sallallahu alaihi wasallam haka haka ya sha faruwa da annabi sallallahu alaihi wasallam amma khadija ita ce nan wadda ta fara neman shi kenan ko zaid ta fara neman shi da aure wa kana umruha ya kasance shekarunta 40 sana shekara 40 ne a lokacin wanga kauli na cewa shekara 40 ne shekarun khadija shine abin da ya shahara a wajen malaman tarihi amma ana maganganu da yawa akan shi akwai masu cewa abin da ya fi shine shekara 28 shine abin da ibn kathir ya kawo a cikin albidaya wa nihaya wasu kuma suka ce shekara 35 a wani kawai suka ce a shekara ta 25 a lokacin wannan shine abin da al-imam al-baihaqi ya kawo ya sahaha kuma a cikin littafin dalailin nubuwa na shi akwai wanda suka ce ma shekara ta 44 wasu suka ce 46 duka dai wannan shazi ne haka masu 40 su ma sun yi nisa gaskiya abinda da yake fin karki wajen wasu daga cikin malumai almuhaqiqun suna gani 25 dai e ko kuma 28 la'akari ga yaran da ta haifa tare da wasu hujjoji da yawa da ake kawowa tunda muka ce irwa ga abubuwa abu ne hadisa ce qabla isnad kami isnadi kami annabta to kuma abin da yake kami annabta tantance shi da samun isnadin shi daga ingantacce zai yi wahala kenan shi yasa wanga aqwal kin duka dai zato ne sai dai ka rajaha wanda kake gani ya fi karhin dalili amma ba dan kana da isnadi ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam وكانت قبله متزوجة بأبي هالة كامين تأوري أنا بكن تاتب أوري دا ما دا وانا متن دا أكتما أبي هالة وقد مات حقيقة كما يارى سشي أبي حالة كين وله ولد منها إن الريار دنغريتا داك اسمه حالة سنشي حالة وقد كما حقيقة أقامت مع الرسول تازمنا تارد من الله خمسة خمسا وعشرين سنة شكرا عشرين دبير ولم يتزوج غيرها بيت أو روة متشبة بند إتا حتى توفيت حسيدة الرسول bai auri wata mace ba har sai da ta rasu ita khadija sannan kuma game da akawalikin shekarun khadija mun tsallake shi ba ga shekarun shi ba a lokacin wa umruhu hamsan wa ashirin sana shekara 25 a lokacin shekara annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin 25 sannan wasu malamai suka ce ita ma shekara ta 25 irin su imam al-bihaqi kuma na fi gamsuwa da kauli wanda suke cewa shekara ta 25 ita ma kenan ita da shi duka tsararku ne a lokacin da aka yi auren na fi gamsuwa da wannan kauli kuma ina da dalilai na wanda in mun zo can darsa na gaba insha Allah za mu baje su za mu ka dalilin kowa da kowa da hujjojin kowa sannan kuma magayi wanda muka fi gamsuwa akan shine shekara ta 25 kuma shi ma shekarar shi 25 حكمه بين قريش في وضع الحجر الأسود حكمة عند النبي يي سكان قريشاوة جمد أزدوس إن نحجر الأسود صدعك جينك صدعك جينا كعبة كعبة تاشا كاشروا تارارك يا لوكتن قريشاوة سك جنيا كما تساعد كل عدي كل إنا حلال أروساتا سع جينا سابوا أجيناتا أكار جيناتا تو دسك يوانا أيكين to sai aka zo cikin wannan gina wajen aza hajarul aswad inda yake sai aka samu sabani kowa yana so a ce ai shi zai aza wannan dutse tunda hajarul aswad dutse ne mai tarihi sosai wanda asalin shi aka ce daga aljanna yake to wannan dutsen hamma wasu malamai suna cewa ya yi baki ne saboda zunuban adam allahu alam to da aka zo wajen aza wannan dutse annabi fil khamisati wa thalathina min umrihi yana cikin shekara ta 35 a rayuwar shi hadamat quraish al-ka'bata quraish suka rusa ka'aba وجددت بناءها سكسابا تونا جنين ناتا وقد اشترك معهم صلى الله عليه وسلم في بنائها حقيقة النبي ياي ترى يا ترى سورين جنة لكن كعبة وكان يا كسن يحمل الحجارة yana ɗaukar duwatsu ma a ashrafi quraishin tare da su maye mayan shugabannin quraishawan wa ma'ahu ammuhu abbas tare da shi akwai amin shi kana ma'afin shi kenan abbas bin abdul muttalib wa ikhtalafat quraish quraishawa sai suka saba fi man yada'u al-hajar al-aswad akan wani ne ya kamata ya aza wannan dutse makanahu a wurin shi dutsen hajar al-aswad ثم اتفقوا على أن يكون الحاكم أحكم sai suka ittifaqi akan cewa wanda zai hukunci zai kasance awwala dakhilin min almasjid farko wanda ya shiga ya shigo masallacin sai zaman to farko wanda ya fara shigowa shine rasulullahi manzo Allah fa fariha amma a lokacin bai zama annabi ba a lokacin Muhammadu al-Amin ake ce mishi Muhammad Amin tace yana shigowa fa farihat quraishun bihi quraishawa suka yi farin ciki da hakan wa qalu sai suka ce radina bil amin suka yi ta cewa mun yarda da al-amin amintacce sun yarda da hukuncin shi sun san zai yi adalci dama annabawa tun farko dukkaninsu suna tashi mutanen kirki ne tun tashin su mutanen kirki ne babu wani annabi wanda za a ce maka ai wanga tsohon dan wasan kura ne ko wanga tsohon dan daba ne ko tsohon kaza ne ya tuba duka annabawa tun tashin su suna tashi mutanen kirki فوضع فوضع الحجر في ردائه annabi sai ya hukunci ya aza dutsen a cikin mayafin shi wa talaba min kulli ra'isin sai ya nema daga kowane shugaba an yumsika ya kira shugaban dukkanin kabilun nasu kenan ya ce kowa ya aza an yamsika bi tarafin min rida ya rike wani bangare na wannan mayafin na annabi thumma amarahum bi rafi'i da kowa ya rika kowa ya rike sai umarce su akan su daga suka daga falamma wasalu bihi ila mawdi'ihi a yayin da suka iso da shi wannan dutse bisa wurin shi a hadahu rasul sai annabi ya kama biye da da hannun shi ya kama dutse da hannun shi wa wada'ahu ya aza shi biye da sharifa da hannun shi madaukaki fazalil khilaf sabanin sai ya gushe bi hukumihi da sakamakon hukumta annabi wa ta'ajjabat quraish quraishawa suka yi mamaki min quwwati fikrihi na karhin fikir shi tunda in wani ne kawai tunda dai an ce iya shigo an yarda da hukuncin shi in cewa suwa ne ko ɗauka ko aza yarda za a yi in shi da kanshi ya ɗauka ya kai aza yarda za a yi amma sai ya gama su duka kowa shugaban shi ya zo ya kama mayafi ya kama ridon ya kama mayafin aka ɗauka aka je da aka je aka kai sai ya ɗauka ya aza bisa wurin shi sallallahu alaihi wasallam nash'atuhu sallallahu alaihi wasallam tasawar shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ishtahara sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi annabi ya shahara tsakanin mutanen shi bi jami'il khisal mahmuda da dukkanin ɗabi'u na yabo da kasani duk wata ɗabi'a ta kirki ta girma wadda ka sani to annabi ya shahara da ita a tsakanin mutanen shi tun kamin ya zama annabi كالصدق كما قسكيا والأمانة دا أمانة والحلم دا جوريا والحياء دا كميا والتواضع دا كما تواضع كان كان دا كسكنت دا كان كان دا كيكو كي أن تواضع هكا حتى لقبوه بالأمين حسيد سكمش لقبي دا توا الأمين كون سا أكو لقبي أكو كما الكنيا أكو تو أمش لقبي دا محمد الأمين يوا wa kana qaumuhu ya kasance mutanen shi wa ashiratuhu da kuma famin shi yuhibbunahu suna san shi hubban aziman so mai girma wa yahtarimunahu kuma suna girmama shi ihtiraman girmamawa za'idan wadda ta karu ta kai matuka kenan wa qad hafizahu Allah haqiqa Allah ya kare shi منذ صغ منذ صغره tun yana yaro من أعمال الجاهلية دقا أيوك إرنا جاهلية أفلم يشرب أفلم يشرب خمرا بيتبع الشن وتجيابا ولم يسجد لصنم بيتبع يما قمك يسجدابا تن الوقت وأكرمهم الله وأكرمه الله كما ألا كرم شيء قبل النبوة تنقبان النبتة بمعجزات دوس معجز وجي دلت على على عظم مستقبله wadda take nuna girman mustaqbalin shi na rayuwar shi nan gaba girman abin da zai zo a cikin rayuwar shi nan gaba kenan min ha daga cikin su shine taskhirul ghamamati an zo wajen Allah da ya fore mishi al-ghamama katta katan gizagizai gizagizai fi safaratihi thaniya ila sham a cikin balagunan shi na biyu girgije ya bi shi yana tafiya girgije yana mishi inuwa wannan duka ba su inganta ba an gane ba su inganta ba wannan da itatuwan da suke duddukowa suna mishi inuwa duka ba su inganta ba sai da akwai abubuwan da sun faru tabbas sun abku irin lokacin da sadda yake wajen halimatu sa'adiyya inda mala'ika ya zo mala'ika jibril ya zo suka ya tsaga kirjin shi ya tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fiddo zuciyar shi aka fiddo zuciyar shi aka wanke ta a cikin tasa ta zinariya aka sa wannan zuciyar tashi aka wanke ta sannan kuma aka maida mishi to yana cikin abubuwan da ya tsorata ita halimatu sa'adiyya har ta maida shi zuwa ga gidansu inda inda yake ta maida shi wajen abu talib ita ma shi ma hadithi ne za a gan shi cikin an yi shi cikin bukhari tun cikin karatun bukhari yan majalisun karatun bukhari an yi shi cikin karatun bukhari wannan hadisi to kaga wannan shi ya inganta hayatuhu qubailar risala rayuwar shi da ya yi qubailar risala dab da annabta dab da manzanci حينما قارب الأربعين أيين ده كسنتو شكرا أربعين من عمره ده رايوشي أحب الابت... أحب الابتعاد أحب الابتعاد ياسو نيسنتوا عن الناس ده متاني والعبادة ده كما عبادة yana son ibada yana ibada ne akan abin da ya yi saura na addinin annabi ibrahim ka a ce ibada ka ce ayi silata da uzala yana bauta ne akan birbishin abin da ya yi saura na addinin annabi ibrahim to yana son yawan ibada da kuma kebantuwa da nisantuwa daga mutane sadda ya kai shekara arba'in daga rayuwar shi yana dab da cike shekara arba'in wa qad ikhtara li ibadatihi ghara hira haqiqa ya zaba domin yin ibada ya zabi wannan wajen da ake cewa ghara hira wa huwa jabalun ala tariqi makka dutse ne bisa hanyar makka in zaka shiga cikin garin makka to nan annabi yake tafiya nan yake tafiya sallallahu alaihi wasallam yayi ta ibada shi a nan ne mala'ika jibril ya zo mishi ya mishi wahayin ikra wa kana ya akhudhu ma'ahu zadahu ya kasance yana tahiya da guzurin shi in zai tafiya wa idza faraga idan ya kare kwanakin shi na ibada raja'a ila zawjatihi sai ya dawo wurin matar shi a sayyidati khadija fa ya'khudhu ghayrahu ya dauki kuma wani sabon guzurin wa kana ya kasance ta'abbadu ala dini jaddihi ibrahim yana bauta akan addinin kakan shi annabi ibrahim min asharati ayyamin ila shahri daga kwanaki goma iya fara ake yi har zuwa ma yana yin wata wani lokaci nan ne karshen zagaye na farko daga rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam za mu dan huta kaɗan sai mu dawo sai mu tashi addawar thani